الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan yini na ainihin lahadi a daren litinin daren 20 kenan ga watan 12 watan ainihin wato zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1446 a ci gaba da gudanar da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a cikin wannan littafi mai albarka taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan na babban malami al'allamatul imam abdulrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala muna cikin suratul baqara yau zamu tashi aya ta 25 fadan Allah ta'ala wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat wanda wannan shine karatu na bakwai insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أسوات مطهرة وهم فيها خالدون
ubangiji ta'ala ya ce wa bashirin ladina amanu ka yi albishiri ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai anna lahum jannatin tajari min tahtiha al-anhar cewa lallai suna da wasu gidaje na aljanna wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu kullama ruziku minha min thamaratin rizqa duk lokacin da aka azurta su daga cikin aljannan nan na daga arziki na nau'in kayan itatuwa qalu hadha alladhi ruziqana min qabl sai su ce ai irin wannan ne aka azurta mu da shi wato ainihin kafin wannan lokacin a ɗazu ko a jiya ko a shekaran jiya ko a satin da ya wuce dama irin shi aka kawo mana wa utu bihi mutashabiha Allah ce ana kawo musu wannan kayayyakin jin daɗi ɗin suna kama da junansu a gurin tsarki da tsafta da nagarta da daɗi da ainihin albarka walahum fiha azwajun mutahhara kuma 'yan aljannan nan suna da wasu mata masu tsarki a cikin gidajen nan na aljanna wa hum fiha khalidun kuma su masu dawwama ne a cikinta kaga bayan an gama gaya musu jin daɗi da irin romo da lagwadon da ke cikin aljanna sai aka ce kuma ba zai kare ba za su dawwama a ciki kaga dan a bambanta shi da jin daɗin duniya kar kai tunanin irin jin daɗi da abincin duniya ne sai kana ganiyar jin daɗin shi ya kare ko kuma kai amfaninka ya ƙare ya zama gashi nan ga dukiyar ga jin daɗin amma kai ba lafiyar da za ka ci daɗin ƙila ma likita ya hana ka da dukiyarka a ce ba kai ba cin naman busashe sai dai ka koma cin su hatsi dawa da ainihin wato masara ga duniya kenan a aljanna babu wani allah ka samu dace a wannan aya ta 25 malam yake cewa lamma zakara jaza alkafirina yayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci sakamakon kafirai domin a baya allah ta'ala bayan ya gama bayani akan halin munafukai ya mana bayani akan cewa kafirai za su shiga wuta kuma za su dawwama a cikinta ya ce uiddat lil kafiri to sai ya ce zakara jaza'al mu'minina sai Allah ta'ala ya ambaci sakamakon mu'minai ahlil a'mali salihat wanda su mu'minan nan su ne ma'abota aikata ayyuka na kware kama hiya tariqatuhu ta'ala fi kitabihi kamar yanda yake wannan shine tafarkin ubangiji a cikin littafinsa yajma'u bainat targhibi wat tarhib yana hada tsakanin kwadaitarwa da tsoratarwa akai bayanin yan aljanna da makomarsu dan karka saki jiki sai kuma ai bayanin yan wuta da makomarsu idan akai bayanin yan wuta da makomarsu dan kakkafur da tsammani ka furgice da yawa sai kuma ai bayanin yan aljanna da makomarsu kenan idan ka tuna wuta kaga abin da ke cikinta da Allah ya tanadi na narko da azaba sai kuma a gaya ma ga halin yan aljanna kaga sai ka makanka ta bakin hausawa da ilafi sai ka kiyayi wa'incan halayen na yan wuta idan ka gaya ma halin yan aljanna ka saki jiki ka ji daɗi ka samu natsuwa sai a gaya ma halin yan wuta domin kar wannan natsuwar da sakin jikin naka yayyawa har ya zama ka wuce iyaka gurin holewa da tunanin cewa ai a lahira akwai aljanna sai ka tuna fa akwai wuta shi yasa Allah yake hadawa cewa shi mai rahma ne kuma shi mai ukuba ne ya faɗi aljanna ya faɗi wuta ya faɗi halin muminai ya faɗi halin munafukai da kafirai domin mutum ya kiyaye ya san hanyar da za ta fushe shi li yakuna al'abdu raghiban rahiban khaifan rajiya domin bawa ya kasance yana kwaɗayin lada a gurin Allah yana tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala bawa ya kasance mai jin tsoro kuma mai ƙaunar da fatan rahma daga Allah wanda haka annabawa suka rayu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat wa na raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in yace annabawa suna rige-rige gurin aikata ayyukan alkhairi ba sa sakaci da aiki na kwarai sannan suna bauta mana cikin tsoron azabarmu da kuma kwaɗayin rahamu kuma sun kasance masu ƙanƙantar da kai da miƙa wuya ne gare mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala to kaga duk wanda zai biyo bayan su da su ya kamata ya koyi su ne fitulu su ne abubuwa wato mutanen da suke haɗa mu da ubangiji suke nuna mana hanyar tsira faƙala sai Allah ya ce wa bashir ai ayyuhar rasulu wa man qama maqamaka wato ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama da duk wanda zai dau matsayi zai ainihin wato bi tafarki irin na annabi gurin wa'azi to ana kiran shi zuwa game wato ainihin allazina amanu yayi albushiri ga waɗanda suka yi imani bi qulubihim da zukatansu imani ya natsu a cikin zukatansu su ba munafikai bane wa amilus salihati bi jawarihim kuma sun yi ayyuka suna aikata ayyuka na kwarai da gabbansu kenan ba wai sun ce sun yi imanin sun yadda ba kuma suka zauna babu aiki shi imani aiki yake gazgata shi alhassanul basri rahmatullahi ta'ala alai yake cewa al'imanu ko al'islamu laisa bita halli wala bita mani musulunci ba kwalliya ba ne ba buri ba ne sai ce walakin ma waƙara fil kalbi musulunci shine abin da ya samu tabbata da natsuwa a zuciya wa saddaqahu al'amalu kuma aiki ya gazgata shi ba kawai mutum ya zo ya ce mu mun yi imani mu ne ahli sunna mu ne salafiyya mu ke kan gaskiya a aikin ka za a auna da abin da kake faɗa in ya dace shi kenan in bai dace ba da zaka cika duniya da cewa kai ahli sunna ne ba zaka taba zama ahli sunna ba domin ai in iddi'ai ne yahudawa sun riga ka cewa suka yi nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ai mu ne ‘ya'yan Allah mu ne ‘yan gaban goshi mu ne shalilan Allah Allah ce ƙulfa lima yi wa'azibu kun bi zunubi kun bal an tun basharun mimman halaka ku mutum ne kamar kowa wanda ya bi Allah daga cikinku ya samu tsira wanda ya kauce ya bi tafarki mummuna ya haɗu da fushin Allah subhanahu wa ta'ala to haka lamarin yake musulunci imani ne da kuma aiki bayan ka yi imani sai ka yi aiki da abin da imanin ya hukunta abin da musuluncin ya shar'anta saboda haka suka gazgata fasaddaqu bi fasaddaqu imanahum bi a'malihim as-salihah suka gazgata imanin su da ayyuka na kware malan yace wa wusifat a'malul khairi bis salihat an siffanta ayyukan kirki da cewa ayyuka ne na nagarta ayyuka ne na gyara da kintsuwa li'anna biha tasluhu ahwalul abdi domin da aiki na kwarai ne halin bawa yake zama lafiyayye yake gyaruwa duniya da lahira wa umuru dinihi wa duniyahu al'amuran addinin shi da duniyar shi sukan samu tsafta da miƙewa da daidaituwa ne saboda ayyuka na kwarai wa hayatuhu dunyawiyyatu wal ukhrawiyya da rayuwar shi ta duniya da rayuwar shi ta lahira wa yazulu biha anhu fasadul ahwal sakamakon ayyuka na kwarai din nan gurbatar halaye yake gushewa daga gare shi sai ya kasance halayen shi sun zama na kwarai li a ainihin wato sai ce fa yakunu bi dhalika min as-salihin sai ya kasance da hakan daga cikin bayin Allah na kwarai alladhina yasluhuna limujawaratir rahmani fi jannatihi waɗanda suka dace da makwabtaka da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin aljanna shi domin su ɗan aljanna na daga cikin mafi girman darajar su makwabtakan da za su yi da Allah shi yasa sai bayan an shiga aljanna an ji daɗi an mance duk wata wahala sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira 'yan aljanna idan ya kira su sai ya ce akwai wani abu da ne muku alkawari har yanzu ba ku same shi ba sai su ce ya Allah ka tseratar da mu daga wuta ka samu a aljanna ka ainihin wato amintar da mu ka mana kaza ka mana kaza ba abin da ya rage mana sai ya ce a'a ai har yanzu ba ku ga fuskata ba sai ya yaye shamaki sai yan aljanna su ga Allah Allah ka amintar da mu ka datar da mu kai mana gamdakatar da samun wannan matsayin ba a taba ba su wani jin daɗi da walwala da ya kai wannan girma ba an nazaru ila wajihin rahmani azza wa shi yasa Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda suka yi kyakkyawan aiki za su samu mafi kyau kaga aljanna ke sai ce wa ziyada kuma za su samu ƙari akan wannan sakamakon da aka yi musu shine ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala to saboda haka za su yi makwabtaka da Allah subhanahu wa ta'ala wa amal li dari gadin ridwanu khazinuha aljaru ahmadu war rahmanu nashiha qusuruha labanun musaffan wa min asalin wal khamru yajri rahiqan fi majariha والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مجاريها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها sau da haka za ka yi makwabtaka da ubangiji subhanahu wa ta'ala a aljanna babu babu abin da ya fi wannan daɗi da jin daɗi kuma allah ta'ala zai dinga sallama yana gaishe su da tahiyyatu mai allah ta'ala yake cewa salamun qaulan min rabbin rahim sallama wadda ta kasance ta magana daga ubangiji mai rahma zuwa ga 'yan aljanna mala'ikuna musu sallama wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim alaiha min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubadda su ma gaisu wasu da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin malan yake cewa fa bashirhum Allah yace sai kai musu albushir anna lahum jannatin cewa suna da wasu gidaje na aljanna menene jannat ai basatinu jami'atul lil ashjaril ajiba ma'ana wasu garake ne ko wato ainihin lambuka waɗanda sun tattaro itatuwa masu ban mamaki wathimaril aniqa wathimar al aniqa kuma sun tattaro 'ya'yan itatuwa wanda suka kasance masu ganiyar kyawu wadhillil madida al'almadid kuma ta kumshi inuwa wadda ta kasance mai tsawo mai nisa babu rana babu zafi babu kunci a cikinta wal afsani wal afnan ta kunshi rassa ta kumshi rassa da ainihin wato ganyayyaki waɗanda suke lullube wanda ke cikinta wa bidhalika sarat jannatan dan haka ne aljanna ta zamanto aljanna yajtannu biha dakhiluha wanda ke ciki yana samun kariya da ita wa yan'amu fiha sakinuha wanda ke zaune a cikinta yana samun ni'ima da walwala Allah ka kai mu aljanna tajri min tahtiha al-anhar qoramu suna gudana karkashin waɗannan gidajen na aljanna ay anharul ma'i wal labani wal asali wal khamr wato qoramu na qoramar ruwa da ta madara da ta zuma da ta giya kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul qital fiha anharun min ma'in ghairi asif wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'am وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أتكي أكوي قورمون روى ruwan wanda ya kasance baya lalacewa kaga ruwan duniya wato tsawon ajiya yakan sa ya saki ko kaji ya canza ko kaji tashin shi da gudin shi ya canza to shi na aljanna ba haka ba sannan akwai korama ta ainihin wato madara wadda ita ma ba ta lalacewa yanzu madara ta duniya ka ajiye ta ta ɗau watanni sai ta lalace duk kemikal ɗin da aka sa mata in koma tana nan a nacinar ɗinta zai wuya ta ainihin wato yi kwana uku ba ta samu matsala ba to amma ita ta aljanna ba haka take ba ba ta canzawa sannan akwai korama ta ainihin wato giya ba irin giya ta duniya ba shi yasa ya ce min khamrin lazzatin lisharibi giya ce mai daɗin sha ga masu shanta ako ita ta duniya ba ta da daɗi ban taɓa ɗanɗanawa ba amma dai yan in ka ga mai sha ko a tele za ka ga cewa da alamar babu wani sai ya bugi goshin shi in ya sha ya girgiza kai kaga ba daɗin sha an kane ko sannan giyar ta aljanna a wani gurin Allah ya ce la yusaddauna anha wala yunzibu ba a sa su ciwon kai in sun sha ta in ba su sha ba mashayin giyan duniya in ya lokacin shan shi yayi bai sha ba kan shi ya ta ciwo wani ya kasa kwana wani ya kasa moruwa sai ya sha ta in direba ne sai ya sha ta zai iya tuki idan kila mai karatu ne sai ya sha ta zai iya karatun ba ustaz ba amma ko kwaya ta duniya haka ta to amma ita ta aljanna la yusaddauna anha wala yunzifuna kuma ba sa fita daga cikin hayyacinsu ba sa maye ba sa marisa shi yasa sai yace ladzatan lisharibi mai dadi ne ga masu shanta wa anharun min asalin musaffa sannan akwai koramu na zuma wadda take tatacciya ni yanzu ko da wuka ka ta sani ba zan iya bambance ma zuma mai kyau ba tsabagen abin yanzu ya lalace ya lalace wata alama da ka ji an ci kawai dai duk galibi hasashe ana samun wanda sun san ta din amma yanzu samun zuma ta kirki aiki a duniya kenan wannan ciwaciwar da wannan almundahanar da wannan algush din ba ta isa cikin gidan aljanna a aljanna komi da ka gani na kirki kuma duk abin da ka ji an ce akwai a aljanna sai ka ga akwai shi a duniya ibnu abbas ya ce a suna kawai suka haɗu amma da daɗi da garɗi da albarka da darajar ba ɗaya ba ne ai nasu ba irin namu ba ne wancan na allah duk da wannan ɗin ma na allah ne amma hannun ɗan adam ya shiga cikin shi to a can kai tsaye ne kawai daga buhu sai tukunya kaga ba ɗaya ba ne ba yake to akwai waɗannan koramu a cikin gidan aljanna kuma za mutum ya ga dama ba sai ya je inda koramar take ba sai ya ja a yi mai istalasiyon har bakin gadon shi ga famfan zuma ga na madara ga na giya ga na ruwa in ya ga dama a yi mushi simon ful a cikin gidan shi ta giyar ta lahira ka ga dama ka yi kundin bara ka tunjima cikinta baya komi babu wata matsala babu babu talauci a aljanna ba wani abu da za a ce a yi maneji kaji ana maneji duniya ne Allah ka datar da mu malam yace yufajjirunaha kaifa sha'u wa yasrifunaha aina arabu suna jan wato ainihin wannan ruwan da wannan koramar yanda suka ga dama suna jujjuya shi su kai shi inda suke so wajen da Allah tabaraka wa ta'ala yace yufajjirunaha tafjira عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا wani marmaro ne a cikin gidan aljanna wanda bayan Allah suke sha kuma suna jan shi su kai shi inda suka ga dama a can abin da ka ga dama za a ce kai walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'u duk abin da ranka yake so zaka samu duk abin da ka nema za a baka ba dai a nan duniya ka bi umarnin Allah ba ba dai a nan ka haƙura da jin daɗinka ka bi wanda Allah yake so ka yi ba to a can sai Allah ya ma duk abin da kake so dama haka lamarin yake ka yi abin da Allah ke so a nan duniya sai a baka abin da kake so a lahira amma an ka ce za ka yi abin da kake so a duniya za a yi yanda aka so da kai a lahira Allah ta'ala ya shirya da mu malam yake cewa wa tusqa minha tilkal ashjar daga waɗannan koramun za a dinga shayar da wa'innan itatuwa fatumbitu asnafa thimar sai ta dinga tsirar da 'ya'yan itatuwa mabambanta kala-kala kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa duk lokacin da aka azurta su daga wannan ainihin wato 'ya'yan itatuwa da wani arziki aka ba su abinci mai daɗi na aljanna qalu sai su ce hadha alladhi ruziqna min qabl ai wannan irin shi aka azurta mu da shi a baya ba wai suna nufin kullun za a kawo musu dabino ko kullun za a kawo musu inabi ba a ƴaƴan itatuwan na aljanna ne suna da kyawun gani a ido sai ka ɗauka duk kala ɗaya amma a ɗanɗano daban suke su ce hadha alladhi ruziqna min qabl ai hada min jinsihi wannan ma irin wancan ne wa ala wasfihi siffarsu daya kulluha mutashabihatun fil husni wal ladha duka 'ya'yan itatuwan nan sun yi kama da junan su gurin kyawo da dadi laysa fiha thamaratun khassa babu wata lalatacciyan dan ice a cikin gidan aljanna kaga anan duniya zai yi wuya a ce ka sai ƙwarya kaza na wani abu na kayan marmari a ce duka ba wanda ya samu matsala sai an samu wata kankanar ko yanzu lokacin ta muke ciki an samu wata kankanar rana ta buga ta ko wata bata nuna ba ko wata haka kawai ka ji ta babu zaki in mangwara ne idan tuffa ne idan ainihin wato inabi ne shine tuffa ainihin wato yake da suna kuke ce ma inab rezan ko to ko menene sai kaga na duniya an samu tangarda a cikinsa kamar yadda kaga dan adam ana cewa tare yake bai cika goma ba to haka komi na duniya sai ka samu na ƙasa a cikinsa to shi a aljanna kowane irin 'ya'yan itace aka kawo musu kowane irin dangin abinci aka kawo musu sai su ce irin dai wancan ne yanda wancan na bayan da aka ci da safe ba shi da wata matsala bai yi yami ba bai da tsami bai da ɗaci bai da bauri bai da kaza haka shi ma wannan din ko da a ce jinsin ba ɗaya ba ne ko da nau'in ba ɗaya ba ne amma gurin ɗanɗano da albarka da kyawo da yadda yake sanya walwala gurin cin shi duka ɗaya ne shi ne ma'anar wa utubihi mutashabiha laisa fiha thamaratun khassatun wa laisa lahum waqtun khalin min al-ladha dan aljanna bai da wani lokacin da babu jin daɗi a cikin shi kaga ita a duniya dole sai an waye gari wata rana ranka a ɓace duk arzikinka duk matsayinka duk dukiyarka duk menene ɗinka wata rana sai ka waye gari ka rasa me ke maka daɗi thamaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda an tajri alayka thamaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqumun wa afiya kowaye kai a duniya abu takwas ɗin nan sai ka shiga cikinsu shine ce abubuwa guda takwas suna yawo akan mutane kowa sai ya shiga cikinsu wata ranka jika cikin walwala sururun cikin farin ciki kana murna kana jin daɗi ƙila sabga ake yi ko wani abu makamancin haka wa huzunun wata ranka jika cikin damuwa wani naka ya mutu ko kayi wata asara waje tima'un wata ran za a haɗu da aminan arziki da 'yan uwa da dangi wa furkatun watan wata rana sai an rabu ko mutuwa ta raba ko canjin gurin zama ya raba ko gurin aiki ya raba wa usurun wata ranka ji al'amura sun maka tsanani sun rincaɓe maka kana neman wani aiki baka samu ba kana neman wata shahada ko wata takarda baka same ta ba kana neman wani abu ya gagare ka wa yusurun wani lokacin kaga kuma abubuwa na ta zuwa maka zassauki kamar kai ke ba su umarni suna zuwa sannan sun masu kumin wa'afiya uwa uba wata ran a rashin lafiya wata ran a warke ita duniya haka take ba za ta taba tabbata maka a hali guda ba man sarrahu zamanun sa'atuhu azmanu in wani lokaci ya burge ka za a yi lokuta da yawa suna fusata ka ko suna kuntata maka tasurruka waqtan wa tasu'u hikba za ta dan baka jin daɗi na ɗan lokaci kuma ta jima tana musguna maka haka duniya take to ita a aljanna babu wani lokaci lahaza guda daidai da kyaftawar ido da za a ce ɗan aljanna baya cikin jin daɗi a kowane lokaci cikin walwala yake a kowane lokaci cikin jin daɗi yake fahim da'iman mutalazzizuna bi ukuliha su 'yan aljanna ko da yaushe suna masu jin daɗi da 'ya'yan abubuwan da ake ci a cikinta da abubuwan da ake sha ukul shine abinda abu yake bayarwa to abinda aljanna take fitarwa na kayan abinci da abubuwan sha na jin daɗi ko da yaushe suna cikinta yanzu kaga a duniya kana da lokacin cin abinci har shayi wannan akwai wanda yana da lokacin shan shi din mai tsari ko kana da lokacin da zaka sha shayi kana da lokacin kai abun banza ta ba ma akwai wanda lokaci lokaci yake shanta to ita a aljanna ko da yaushe sai dai in baka ga dama ba kawai in ma kasala kake ji kana daga kwance ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqubal ladina ladina taqaw Allah ya ce abubuwan cin aljanna da'iman kowane lokaci suna nan a wani guri ya ce qutufuha daniya ‘ya'yan itatuwan nata kusa da kai suke ya tanawalu halqa'imu wal qa'idu wal muttaji'u kana tsaye zaka sa hannu ka tsinka kana zaune zaka sa hannu ka tsinka kana kwance zaka sa hannu ka tsinka in ka ga dama ma a baka a baki ga hurul ini nan bila adadin ga wildanun mukhalladuna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura babu kunci babu tsanani a cikin aljanna anan duniya ne sai ka sha raba kuma sai ka sha sanyi sai ka sha zafin rana sai ka shiga kunci kafin ka ji daɗi ko kai farin ciki amma a can tun da ka riga ka gama tura kiredit ɗin daga nan da abin da ake nema ka yi shi cikin sallah da azumi da faɗin gaskiya aƙida ta ƙwarai kiyaye dukkanin dokoki na ubangiji gwargwadon ikonka to a can sai ka samu walwala da jin daɗi kuma nan duniyar minti nawa ne sittuna aw sab'una in kai hakurin wannan a can za a zauna bila adadin abadan abadi cikin jin daɗi haka duk mai hankali baya bari duniya ta ɗauke mai hankali daga barin lahirar shi domin ya san da cewa ita wannan darun faniyatun gida ne mai karewa dan lokaci ne za a yi ta za a ci ta a cinye amma aljanna can ne gidan tabbata nan za a yanka mutuwa a jawo ta tsakanin wuta da aljanna a danne ta a yi mata yankan rago فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا على حزنهم ‘yan aljanna su ƙara farin ciki tun da babu mutuwa ‘yan wuta su ƙara baƙin ciki domin suna ciki labithi na fiha ahqaba la ya mutu na fiha wala yahya babu ainihin wato mutuwa babu rayuwa mai daɗi Allah ka shirya tallan malam yake cewa a nani wa qawluhu wa utubihi mutashabiha da aka ce za a zo musu da ainihin kayayyakin jin dadin nan na aljanna mutashabihan yana mai kama da juna qila wasu malamai suka ce mutashabihan fil ismi a suna wato ainihin abincin sunan shi daya mukhtalifan fi ta'ami amma a cikin dandano sun bambanta tunda ai ko anan duniya sai kaga gashi nan duk mangwara ce amma waccan fafaranda ce wannan binta siga ce wannan mai gawasa ce wannan kaza ce a ɗanɗaninsu akwai bambanci lemu ba dukan yake da ɗanɗano guda ba akwai tanjirin akwai ɗan cimiya akwai kaza akwai ma lemun tsami in shi kake so akwai lemun taba na masu tari an gane ko daban-daban kowane nau'i na 'ya'yan itatuwa za ga asunaf ne wanda yana cikin abin da ke ƙara tabbatar maka da ikon allah an shayar da su da ruwa guda ko Allah ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul usqa bima'in wahidin itatuwan suna guri guda a laun jinsin ƙasa kala guda kuma ruwa guda ya shayar da su amma wata tai tsami wata tai zaki wata tai bauri kuma duk sunan su daya to ina ga aljanna kuma sai dai a can babu wanda bai da dadi sai dai a ce irin dandanan wannan daban irin dandanan wancan daban a yanzu kaga ‘ya'yan itatuwa ɗanɗano na tuffa aful daban yake da ɗanɗano na inabi daban yake da ɗanɗano na banan daban yake da ɗanɗano na lemu ko mangoro amma kowanne kuma yana da daɗi da gwargwadon yadda ainihin wato allah subhanahu wata'ala ya ɗabi'ance shi to hakan nan na aljanna wanda shi ne can ne wato baiwar za ta fi bayyana ga ɗan aljanna wakila wasu malamai suka ce mutashabihan fil launi a launinsu suna kama da juna kila dukkan su jajawur ko tsanwaye ko ainihin masarare mukhtalifun filismi amma a suna sun bambanta wa qila yushbihu ba'dahu ba'dan fil husni wal ladha wasu malamai suka ce a ƴaƴan itatuwan sashin su yana kama da sashi ne ba wai a suna ko launi ba amma a cikin ɗanɗano da kyawu wal fakaha da yanda yake fudda maka lami kana marmarin abun in ka cika ji ya baka abin da kake so sai ce wala Allah hadha ahsanu ba mamaki wannan fassarar ita tafi a ce gurin kyawo da ɗanɗano da daɗi ne suka yi kama da juna thumma lamma dhakara maskanahum wa aqwatahum min at-ta'ami wash-sharabi wa fawakihahum sannan bayan Allah ta'ala ya ambaci yanda mazaunin yan aljanna yake ya ambaci yanda abincinsu ko abin da suke cima da shi na abinci da abin sha da kayan marmari yake sannan kuma zakara azwajahum sai ya ambaci matayensu domin jin daɗi dai baya cika sai an samu auratayya ga jin daɗi na abinci da abin sha da kayayyakin marmari sannan kuma ga mata wanda babu irinsu fa wasafahunna bi akmali wasfin wa aujazi sai Allah ta'ala ya siffanta matan nan na 'yan aljanna da sifa mafi kamala kuma takaitawa duk da bai tsawaita gurin bayanin ba amma daga ji zaka gamsu cewa matan nan sun yi wa awdahihi da bayani mafi fitowa fili fa qala sai yace wa lahum fiha azwajun mutahharatu 'yan aljanna suna da wasu mata a cikinta waɗanda suka kasance tsarkaka ne yace falam yakul mutahharatun min al'aibil fulani Allah bai ce matan sun tsarkaka daga matsala kaza ba ba a ce sun tsarkaka daga ƙarya ko sun tsarkaka daga ainihin wato ƙiyayya ko sun tsarkaka daga fada ko sun tsarkaka daga kaza sai aka ce mutahharatun kawai aka yi shiru liyashmala jami'a anwa'i taqhir domin ya haɗe dukkan nau'uka na tsarki duk abin da yake matsala ne to ba su da shi duk abin da yake illa ne aibi ne an wanke su an tsarkake su daga gare shi fahunna mutahharatul akhlaq matan aljanna halayensu na kwarai ne baka dardar in zaka shiga gida ko bayan ka fito ba kamar wata matar ta duniya ba wani yana tsoron ya shiga ya tadda dan kwalinta a goshi ta yi daurin ture ka gatsiya da mata gallabe shi fitinan nace masifaffiya ce musamman ka da mata biyu uku hudu a gida to kaga in zaka shiga wata rana in masifaffu ne hankalinka a tashe kila wata an kwamre mata goshi ko an make wata haƙori ana jiran ka zo a tafi likita a dawo a ci gaba daga inda aka tsaya to su can ba haka suke ba sun tsarkaka halayensu na kwarai ba sa ƙarya ba sa cin amanar miji ba sa yaudaran miji ba sa zaluntar ɗiya ko ɗiyan kishiyoyinsu duka ba su da wannan mutaharatul khuluqi halayensu wato ainihin ko mutaharatul khalqi halittarsu tsarkakakku ne a cikin halittarsu mutaharatul lisan masu tsarkin harshe ne ba sa faɗin miyagun kalamai na alfasha ko zagi ko gulma da tsugudidi da kwarmato duka ba su da wannan mutaharatul abusa idanuwansu tsarkakakku ne ba sa kallon wani namiji wanda ba mijinsu ba na aure fa akhlaquhunna annahunna urubun mutahabbibatun ila azwajihinna daga cikin alamar kyawu da nagartan halayensu su matan aljanna sun kasance urubun masu tarairayen miji arba'u ita ce mata mai kula da mijinta mata wato mai kula da mijinta mai tarbar mijinta mai faranta wa mijinta rai mai sauke mai duk wata damuwa shine Allah ya ce uruban atraba matan aljanna masu nuna soyayya ne ga mazajensu kuma duk tsarakun juna ne a zaga da mai shekara 35 ka auro 18 adalci zai dan soye wuya ko to amma matan aljanna duka da ta farko ta biyu har ta saba'in har ta in ma nawa Allah ya baka wasu akwai ruwayoyin da suka zo duk da ba ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce dan aljanna yana da mata 70 ina tuna wata rana muna karatu gurin wani malami malam harun shi allah kara mai lafiya to sai aka karanta wannan labarin ina ga muna karanta hadil arwah ila biladil afrah na ibn al-qayyim rahimahullah aka ce dan aljanna zai samu mata har dubu saba'in akwai wani dattijo kusa da ni kwana yake yana bacci da aka faɗa ka sai ya farka ana ta bayani shi yana ta so ya tambaya can dai har an kare an rufe littafin za a ɗauko wani sai ya ce wai malam matan nan dubu saba'in idan mutum ya aikin alheri da yawa za a iya kara mashi a kan dubu saba'in namiji akwai shauƙi ko dubu saba'in in banda dai aljanna ce ina za ka kai shi saboda haka urugun wato masu tarairaya da nuna soyayya da kauna ga mazajensu mutahabbiba shine fassaran urub masu nuna soyayya ila azwajihinna zuwa ga mazajensu bil khuluqil hasan ta hanyar kyakkyawan hali ita soyayya ba a baki bane yanzu wata yace ta i love you menan kuke masheri ko masheri ma kaza amma an ta gasa ma wata maganar malam duk sai ka mance da wannan soyayyar da kuka yi ta yara ta kuruciya da wani to soyayyar tana bayyana cikin hali na kwarai cikin haƙurinki da tausayin mijinki da zama da shi da amana da kula mai da dukiyar shi da 'ya'yan shi da rike mutuncin shi da sirrin shi da kulawa da 'yan uwan shi da girmama iyayen shi da dukkan waɗanda suka kasance makusantan shi wannan babbar alama ta soyayya kenan fa innal habiba liman yuhibbu mudhi'u wanda yake son ka to yana biyayya gare ka amma ai kamar yadda sufaye da fatattu yan bid'a suke cewa suna son Allah suna son Allah amma kullun cikin saba ma Allah da annabi sai ta'asil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha la'amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal habiba liman yuhibbu muti'u الحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء نفات أنغانا wannan cikin kyawawan halayensu wa husni tabauli da kuma iya kyautata tarairayen miji shine tabaul at-tabaul shine iya kulawa da miji wal adabil qawli wal fi'li da ladabi na magana da na aiki cikin tafiyarta cikin maganarta cikin komi nata akwai abin da ke nuna girmamawa ga mijinta to matar duniya haka ake so ki dauki farmasiyon daga matan aljanna tunda a can ana fatan yadda kika zauna matashi a nan duniya can ma ke zama matashi yanzu kaga wani in ya haɗu da wata wadda ta guma mai kace mai ya ne kana fatan mama wancan ta zama ita ce mataka aljanna sai ya ce a uzubillah duk da cewa sai an tsaftace su su ma na nan duniyan Allah ya sa dai an shiga aljannan to ba da wannan bakar tabi'ar za a shiga aljanna ba sai an tsaftace su an wanke har kai ma namijin ai kana da naka matsala Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana 'yan aljanna sai an fidda duk wata matsala da ke zuciyarsu kafin a kai su cikin aljanna wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin to wannan ana magana kan hurul aini wa mutahharun khalquhunna halitta su tsarkakakkiya ce min alhaidi na daga jini na al'ada yanzu wata sai ta kwana 15 tana jini miji yana tala haula mai mata guda ko ta azumi wannifas sun tsarkaka daga jinin biki ba ma haihuwar a can ƴaƴan an an tanade su daban ne ga sunan wildanun mukhalladuna wal mani sun tsarkaka daga ainihin wato fitar mani duk da cewa shi a asali ba najasa bane amma fitar shi yana haifar yana wajabta sai an yi wanka kaga akwai na ƙasa kenan to su matan aljanna babu wannan shi ma namijin haka wal bauli wal gha'iti babu bawali babu bayan gari za akwai wanda amarya ce shekara sha kaza amma tana fitsarin kwanci a nan duniya ne wannan a aljanna babu gane ko wal makhati kai majina ba sa ba sa fitarwa wal busaq to kaki ba sa kaki war ra'ihatil kariha ba sa mummunan wari ba wani wari ko wani karni da zai dinga fita daga jikinsu ga irin matan duniya ba ta kare da huwa tana karnin albasa wata haka za ta nufaci mijin yake wata rogo ce ita ba wanka ba kaza watakila ta yi kokari ta wanka biyu a yini an fahimta ko to su kwata-kwata aslan babu abin da ke canza launin ko kuma kamshin jikinsu da ainihin wato iska mai daɗin da ke fita daga jikinsu saka matan aljanna suke to kaga macen duniya ke ma yake kwatanta fa tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu wa mutahharatul khuluqi aidan san khalqi aidan kuma dai halitta su halli yau tsarkakakkiya ce bi kamalil jamali saboda suna da kamala ta kyawu kyawun su ya kai kyawu falaysa fihinna aibun ba su da wani aibi a tattare da su kaga a duniya kowaye ka kura mai ido sai ka gano aibun shi da can kana santa kana tsore-tsoren kallon hada ido da ita baka ganin aibun watakilan aka kwana biyu sai ka gano ashe haƙoranta na gaba sun ɗan turo tana da ɗan gantso haka ko kafar ta ɗan yi bolle haka ko wani abu makamacin haka duk wanda ka kura ma ido a duniya sai ka ga aibun shi to su matan aljanna ba su da wannan wala da ma mata halkin ba su da muni na halitta da mama shine muni bal hunna khairatun hisan haka Allah ya faɗa cikin suratul rahman matan nan khairat fiyayyu ne hisanun masu matuƙar kyawu ne mutahharatul lisani wa tarf tsarkakakku ne a cikin harshensu da ganinsu qasiratun tarfahunna ala azwajihinna sun killace ganinsu akan mazajensu ba su san da wani namiji ba sai mazajensu na aure kusan haka ake so macen duniya ke kasance kaga kenan in zaki iya tsare ganin ki sai ga mijinki na aure kawai ina ke ina kallon fim waɗannan musalsalat ɗin na tsiya na jaraba mai dogon zango wani fim wani shirin kaji an ce ana mausumi na takwas zango na takwas halka ta dubu kaza ba ta da aiki sai kallace kallace ta kasa zama ta yi wa mijinta abinci mai kyau ma saboda kallon yawa na zai lamarin shi zai kaya da wanci seri ake cewa ko irin series film din nan to daga nan wani har kaga ana zaune ana kallo tana cewa kai amma dai wani ya burge shi ma yana kai wance ta burge ni shikenan babu babu kishi wannan to sai macen duniya wata haka nan ta aure shi amma zuciyarta da ra'ayinta yana gurin wani amma ta lahira ta aljanna ita bata san ba da wani namiji a duniya sai mijin nan nata na aure haka ake so duk da ɗabi'a ce ta mace in dai so na gaske ne ba ruwanta da kowa sai mijinta sai alaƙa ta zumunci da ke tsakaninta da iyayenta da 'yan uwanta amma a ce kina gidan miji kuma hankalin kina kan wani to ai baki auro ba shi ma mijin naki bai auro ba an haɗa ana cutar da juna ne kawai to a aljanna babu babu wannan yake cewa wa qasiratun alsinati alsinatihinna an kulli kalamin qabihin sannan sun killace harsunansu daga duk wata magana mai muni babu bakar magana babu alfasha babu wato ainihin cin zarafi ko cin fuskar wani malam ya ce fafi hadhihi al-ayatul karima a cikin wannan aya mai karamci dhikrul mubashshiri wal mubashshari wal mubashsharu bi domin bushara ta kumshi wa'annan rukunnan guda uku al-mubashshir sannan almubasharu da almubasharu bi wanda ya yi albishirin da wanda aka yi wa albishirin da abin da aka yi mai albishiri da shi bishara ta kunshi waɗannan wasababul musilu li hadhihi bishara da kuma abin da zai kai zuwa ga samun wannan abin da aka yi albishiri da shi ba abin za ba za a samu waɗancan 'ya'yan itatuwan da mare-mari na wato ainihin korama ta madara da ta ruwa da ta zuma da ta giya mai daɗin sha da mata irin wannan masu tsafta da albarka wanda a nan duniya in miliyan nawa za ka kumshe ba ka taɓa samun irinsu to ba abin za za a samu wani ai kowa ya ci zomo ya ci ya ci gudu likullin ila sha'awil ula harakatu lakin il azizun fil rijali thabatu la sha'aw aw sha'anil ula duka ana ash-sha'aw shine sha'an duk wanda kaga yana walwala to an yi gwagwarmaya a baya ko a nan duniya ba haka kawai a ce gashi nan ya zama shugaban kasa ko haka kawai gashi nan ya yi kuɗi ko haka kawai gashi nan ya zama babban malami bujimin malami yana tafasa baki da fari aka bincika an yi gwagwarmaya to haka lamarin yake to aljanna ma ba a bagas ake samun ta ba ala inna sil'atallahi ghaliya Allah ya ce hajar Allah mai tsada ce kowa da abin da ya kasa ko wancan na sai da salula wannan na sai da yadi wannan na sai da wannan na dinki wannan na wato mason wannan na kaza to shi Allah aljanna ya tasa kuma yake talla inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna aljannan nan ana siyanta ne da biyayya ga Allah bin dokar Allah bin tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma cikin komi komi na rayuwarka wannan tsarin shine a gaban komi komi naka yana biyo bayan bin dokar Allah to yaka samu wannan albishiri din ne zaka karatun yau yayi dadi kowa na jin dadi ana zancan surul ini ko to ba ba banza ba ake samun su ko arman duniya a yanzu da al'adu suka yawa ana shan bakar wuya ko ka sha bakar wani sai ya zabura ya yi jado wani ya yi alje yana rige-rige da iko ana tserere don ya samu na sadaki kwan ba za a bai je ya auro da za ta dinga gasa mai aya a hannu har ya kai gauranci na burge shi in ya ga gauro yana jin ka wannan waliyu don ba macen duniya ba wa zai sa kake wannan mummunan fatar to irin waccan ta aljannar ita ya fi dacewa ai a bada mahimmanci gurin neman ta ko wata ran da na je shirfa ziyara ni ban je neman zinariya ba Allah ya sani na je ziyara ne kwana guda nake ce musu yanzu a ce wannan dutsen na jado a ce wani malami ne na hadisi ya ce ba ruwan shi da fitinar cikin gari can zai tare ka zo a baka ilmul hadithi sanadan wa matinan kun tafi kun tafi can sai kowa ya san da kai kasa amma kaga neman tsaba ya kai su kuma yawanci in ka kasa su kashi goma kashi takwas mata suka kai su ko yana so ya arman ko rike su ya gagara ya can ya ba zama kila ɗalibin ilimi ne sai dai a neme shi a rasa wani ko sanar da malamin ba zai yi ba wani ma limami ne an neme shi an rasa ya tafi neman zinariya yau fa muna tsumagiyar kan hanya ko to duka so da neman abin duniya yawanci duk abin da zaka samu kai namiji kaso 80 cikin 100 kan mata yake karewa na duniya to kuma wata ballagaza ce ma ko kintsi ba ta da ko daurin zani ba ta iya ta nan duniya kana wahala a kanta to ba waccan ta lahira ya fi kamata ka ba da lokaci da ainihin himma da abin ga neman ta sai dai shaidan ke rudar da mutane bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa to sai malam yake cewa an ambace mai albushiri da wanda aka yi wa albushiri da wanda da abin da aka yi albushirin da shi da kuma dalilin da ke sa a samu wannan dan ba a bagas ake samu ya ce falmubashir wanda ya yi albishiri ɗin huwar rasulu sallallahu alaihi wasallam shi ne manzan Allah shi ne Allah ya ce mawa bashirin ladina amin annabu dawa wa man kama makamahu min ummatihi da duk wanda ya bi tafarkin shi daga cikin al'ummar shi humul ulama al'ulama'u warathatul anbiya aikin da annabawa suke yi ba na saukar musu da wahayi ba a'a na isar da wahayin to shine malamai suke yi shi yasa ga malami shi yafi dacewa ya zama na kwarai shi ya fi dacewa ya zama na kirki domin rigar da ya sa ba irin ta kowa ce ba ba kowane wuya ke iya zira ta ba walmubasharu waɗanda aka yi ma albishirin humul mu'minu na al'amilu na salihat su ne muminai masu aiki na ƙwarai su ne aka ce ai musu albishiri da samun wancan gidan da waccan na gwada ɗin walmubasharu bihi abinda aka yi albishirin za a same shi hiyal jannati hiyal jannatul mawsufatu bi tilka sifat sune gidajen aljanna ba aljanna daya bace aljannatai ne ai shine wata a cikin bukhari dan ta yayi shahada a yakin badar tazo ta ce ya rasulullah dana yana ina ne idan yana aljanna in yi hakuri in kuma wuta ya tafi bata jima da musulunta wani ta ce idan wuta ya tafi layarayen nan Allahu ma asuna walla Allah zai ga yadda zan ta burgima in ta kuka in ta da hankalin kowa mata ana dan musu uzuri fa a shari'a fata an gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan me zaki ce aljanna innaha jannat ai aljanna ba daya bace aljannatu ne da yawa duk da haka wa inna bunaki qad asaba alfirdaus al'ala danki yana can mafi kololuwa aljannatul firdausi raga dama ta ce za ta yi haƙuri ko sai ta haƙura tun da yana aljanna to shahid a nan aljannar ba ɗaya ce ba gidaje ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya akwai wasu gidajen aljanna guda ɗari wasu gidaje ne label label step by step har guda ɗari kowane ɗaya daga ta farko zuwa ta biyu kama bai na sama'i wal ardi wannan ba fa duka gidajen aljanna wannan ta mayaka ne a adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah wa'innan na masu jihadi ne masu fita daga kalmar Allah to wa'azi da tallata sunna ba kowane irin wa'azi ba don wani shi kasan yanzu har yanzu cikin gurba muke wani da an ce wa'azi sai ya tuna malam Ahmadu Zandar an gane ku yana wa'azi Yakuba Ismail yana wa'azi wannan ba wa'azi bane ba duk tatsuniya ce suke wanda ke karantar da alkitabu was sunna ala fahmi salafil umma ala manhaji wa minwalin nubuwa wanda ke kan tsarin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shi ke wa'azi a wancan ba wa'azi ba ne ba yake su kasas irinsu alkali wani ma shi a gurin shi shi ma malami yana ba da labarin matar shi babu haya babu kunya ba malami ba duk wanda yake ya mallaki hankalin shi bai kamata ya irin abin da yake yi matar shi in ta je kitso yana cewa ta yi kaza a zubo kaza nan wannan subhanallah babu mutunci babu shahama alkhana to saboda haka waɗanda suke wa'azi suke tallata sunna su ne ainihin wato waɗanda ainihin suke isar da wannan albishiri ina ne muke wasababu almusilu lidhalika dalilin da ke sa a samu wannan gidan huwal imanu shine imani wal amalu salih kaga shine muhalli shahid ana ka zama mumini kai aiki na kwarai to aiki na kwarai din ne ya yake sai kai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yanda ya aikata kaga sai kai karatu ke ba yanda za a yi ka zama na kirki da jahilci ba yanda za a yi ka zama ahli sunna da jahilci sunna ba ta tafiya da jahilci ko me aka ce ma in sallah ne a ilmance zaka yi tasallu kama ra'aytumuni usalli aikin hajji ne a ilmance zaka yi shi khudhu anni manasikakum aure ne zaka yi shi a sunnance ne khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli komi naka sai kai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara kuma ba ba ba a tele ake koyarwa a tasha ta labarai ba ba a jarida ake rubutawa ba sai ka zauna makaranta kai karatu al'ilmu bitta'allumi wal hilmu bittahallum haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata fala sabila ila al-wusuli ila hadhihi al-bisharati babu hanya babu tafarkin da zai kai ka zuwa ga samun wannan albushiri illa bihi ma sai da wa'inna abubuwan guda biyu al-imanu sadiq wal amalu salih wa hadha a'zamu bisharatin hasila wannan ita ce mafi girman albushirin da aka samu a yanzu da za a zo amma albishirin miliyan goma to ko kama kafar wannan bai yi ba manzo Allah sallama cewa wa inna mawdi'a sawti ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha inda mutun zai ajiye bulala ko aswaki a aljanna yafi duniya da abin da ke cikin ta la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha sammako guda da zaka yi dan neman yardar Allah kai samkon zuwa masallaci ko sammakon zuwa makaranta ko ziyara dan neman yardar Allah tafi duniya da abin da ke cikin ta ba a hada duniya da ainihin wato lahira Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna samai wal ardh fadin subhanallah walhamdulillah ladarsu da darajarsu ta fi cikin duniyan nan tsakanin sama da ƙasa to daka ba wata alwa wani albishir da ya wuce albishirin aljanna ala yadi afdalil khalq waye albishirin fa shine wanda yafi kowace halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu kamar shi tun daga farkon halitta har karshen ta bi afdalil asbabi da me za a samu wannan aljanna da mafi falalar sababi shine bin Allah imani da shi da aiki na kwarai malam yace wa fihi istihbabu bisharatil mu'minina cikin wannan aya akwai mustahabbancin yi wa mu'mini albishri karka zama kai dakon sharri kawai ka iya kasa akwai wanda shi a rayuwa duk in kaga ya zo ma da tsegumi wani ne ya mutu ko an yi gobara ko wani yayi sata an kama shi shi ya iya barbada sharri a duniya kamar ta makalkal yake akwai ire-iren wannan mutane to ka zama mai kokarin sanya farin ciki a zuciyar mumini yanzu wannan labarin babu labarin da ya kai shi muhimmanci to ka zaunar da mutum kamar bayanin yanda zai iya samu aljanna babu albishirin da yafi wannan kai kuma wanda ya kama wannan kana da hankali shine babban masoyinka watan shiquhum da sanya wa mutane walwala alal a'mali akan ayyuka na kwarai a sa su ya zama suna aikin alheri cikin nishadi da kyakkyawan buri akwai wanda fashi kawai yaga ana sallah ne yake yi bai san girman ta ba yaga ana azumi na duka gari shi ma yake yi bai san falalar shi ba shi yasa a irin wannan munasabat ake so a bayyana wa mutane falalar sallah falalar azumi falalar kaza lokacin su yayi falalar layya falala ta zakkar da kai dan lokacin da yake yi ya san me yake yi kuma ya san me yake nema cikin wannan aikin da wani ya dauka al'ada ne tunda ya taso baban shi nayi baban ya tsufa shi ma yanzu ya tara iyali bari yayi kawai a wuce gurin to in ka san falalar da falala da girman abun ba ma sai an tunatar da kai ba watanshituhum alal a'mal bi dhikri jazaiha ta hanyar ambatan sakamakon ayyukan wa thamaratiha da ribar aikin ai ana cin tuwo dan a koshe ne to in kai sallah me kake jira ka samu bayan sallah in kai azumi me kake jira ka samu bayan azumi in zakka ka fidda me kake jira ka samu bayan zakkar ko ko kawai ka bayar dukiyar ka ta ragu ta amma mutum bayani shi yasa an yi lokacin da in mutum zai ba da zakka zuwa yake yana lallashin ka don girman Allah ka yi haƙuri ka ansa a lokacin mulki na ko khilafa ta Umar bin Abdul Aziz ga dukiyar an rasa yanda za a yi da su mutum zai zo da tarin raƙuma da shanu da waye na zakka a sallame sallar juma'a yayye kuwa ya sanarwa ya ce ku taimake ni ku raba ni da wannan nauyin kowa ya sa takalmi ya wuce ya wadata Allah suka bi mun ko sakin Allah muke kaga halal din ma yayi mugun haram ma yayi mugun wahala yanzu wala akwai wanda ya daina sata ba wai dan imani ne ya ratsa shi ba babu sa'a kowa ya kiyaye kai kamin da kafin kuɗi da kyarka sai sabon ruwayal ba da shi da ranka tare da zuciyarka tare suke bugawa ba sai kai shahada akan shi ko domin ba mai kwarin zuciya ba satan ma yanzu ta yi wahala haka wani ya ce mun ya daina sai da kwaya ya ce wallah ba ya ce malam wallah na ce masha Allah ya ce a shi wallah ba wai dan tsoron Allah ya daina ba ya ce harka ba ta yi ba ta yi an sa musu ido da yawa ce fa innaha bidhalika takhiffu da hakan ne ayyukan su yasi sauki a gurin mutum wa tasulu kaga bai jin wahala su tunda ya san abin da yake hangowa wa a'zamu bushra hasilatun lil insan tawfiquhu lil iman wal amal salih mafi girman albushiri ga dan adam shine Allah ya datar da shi da yin imani da aiki na kwarai babu arzikin da ya wuce wannan fadhalika awwalul bisharati wa asluha wannan shine farkon albishiri kuma shine tushen ta wa min ba'dihi albushra inda almaut bayan wannan albishirin da mala'iku za su yi wa mumini yayin mutuwa zai bar duniya hankalin shi ya tashi sai su ce mai kwantar da hankalinka salamun alaikum kwantar da hankalinka ta tawaffahumul mala'ikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ka la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa min ba'dihi bayan wannan bisharar mafi girma shine alwusulu idha ila hadha an-na'im almuqim kaiwa zuwa ga wannan ni'imar mai girma ta aljanna wadda take tabbatacciya ba ta karewa malam ya ce nas'alullaha min fadli muna roƙon Allah ya azurta mu daga falalarsa amin ya rabbal alamin to nan zamu da sa'aya sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara na'am na'am na'am na an yi sabani akwai wani asar da aka ruwaito cewa za a ba ta zaɓi ta zaɓi ɗaya wanda ya fi kyautata mata amma bai tabbata ba amma malamai da dama sun tafi kan miji na biyun ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri wasu mata suna na hafsa su khadija duk ya aure su zawaru ne to musamman su na na hafsa mijinta musulmi ne kaga kenan ba za a ce a bata zabi tsakanin annabi da ba ba wannan sai to shi yasa ma aka ce matan annabi bayan shi kasa auri kowa ba wanda ya isa ya aure su eh abra mai kayan sa sallallahu alaihi wasallam to haka wannan shine abin da yafi karfi gurin malamai shi wancan na farkon wannan shauƙin da waye ƙoro da ne za su mantar da shi da izinin Allah Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah